أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 11 ga wata na Sha'aban hijira shekara 1447 wanda ya dace da 30 ga watan harko 2026 a karatunmu na ƙarshe muna cikin sutar zariyat mun tsaya aya ta 48 yau insha Allah za mu tashi aya ta 49 kayan nan tambaya ta harko cewa ahalul kitab da mushrikai da ahalul kitab menene bambancinsu to duka dai kahure ne duka kuma yan wuta ne suka mutu haka innal ladina kafaru min ahli kitab wal mushrikin fi nar jahannam khalidin fiha ko ulaika hum sharrul bariya ko kana Allah ya yanke mushrikan na ahli kitab duka Allah ya ce yan wuta ne kuma za ta ruwa abada haka nan dai wuta ce ne illa wajen mu'amala ne Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana ɓangaren aure na ahalar kitab ɓangaren aure an halitta maka araman wadda take addinin ahalar kitab kuma mai kame kanta don ta almusanat minas na otu kitab min gaba da kuma Allah halitta muku mata masu kame kai na ahalar kitab kake nan ba karo ba ba da bata san ba kame kanta ba mace mai kame kanta kuma ahalar kitab ita wannan Allah halittawa ya ba ta ba a yi ku gani mamancin ja'iz da magana mu ba ko ma'amur a ya halitta amma ba ta aka yi ba amma ce ma ka yi ne amma in kai ba kai lahi ba yan wakan samu wani hali a wani wuri a wani hali ga mutum ya shiga wani hali to da ka zama to mazinaci mai bin gari misali ma zuwa wata kasa misali wanda yake baka da mata a can kuma ga fitina ta rayuwa kaga irin wannan ko tsammanin wata zaka janyo ta da abinda Allah halitta an wune ba ci haramu ne kuma me ka ba kanka halajin tawili in dai amma kai musulmi ba ma magana alkata ba a musulman ma an ce zati din alayka bi zati din ina kafara ka gani kenan abin da wannan kuran an yi ne dai amma dai abin da yayi kaka dauki gaskiya da ba imani ka kuran sai wannan yake cewa maganar ya riga ya tara kudi har ya gina gida amma tabbatar da dukiyar bangare guda ta haramta bangare guda tashi ya zai abinda za ka yi bayan tuba ga Allah subhanahu wata'ala in kana son nutsuwa wannan gida ya ka sai da shi ka kwata mata daidai inda ka ga naka ne da ba naka ba saura ka yi aikin agaji da shi haka ne ba daɗi amma haka ne haka ne ɓangaren tuba ta duki haram ka baranta da ita wannan shi ne bayani da muka sati da ya gabata sun ta maido magana kan magana ta kudin yajin aiki yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda cikin sunan abi dawud duk wanda ya bada fatawa da wani abu da ya san ba haka bane dan kurin ka haranta mutun rai to ka zama ha'in ka ha'ince shi in kuma zinihi ne kai ka dauka dan haka yan wani masala ta cin kudin yajin aiki ba wai fatawa bace batawa ni aka ma fatawa ne yanke ta a'a haka take a shari'a haka take dokar ce haka bai halitta ka ci kudin aikin da baka yi ba na ba ku misali na hadir binji mai diba fatawa misali a yanzu cikin dai malaman salafa a yanzu ka ce misali mustapha adawi wani ya mai waya irin wannan magana iya ta kewe kewe ai ba a bani bane ba matsala in je waje cin dan uwa kaka kanka wada kaka ba kanka wahala ka tsaye tsoron Allah kalma kanka cin haram za ka ci dukiyar talakawa dukiyar gwamnati duk- dukiyar talakawa ce za ka ci dukiyar haƙƙin jama'a babu haƙƙi ni tsoron Allah ce mishi haka abin haka mutum ya iya ta wa kanshi wahala tawili wannan ba wata doka in wa wasu ce malam akwai dokar ai din na san dokar ba ko ya kuce irin malaman da ba san komi wani zamani ya kuce kone musu ba san komi ba ya magana ai doka a fikir waye fikir mene musamman a fikir an wani haka ya muku ka bincika an kai tsakanin ka da Allah ko dokar ta duna ya ce muku su wanda suka kirkira abin tuturawa a yanzu a nan ana cire kuɗin ma'aikata na sanjiga ko ba cirewa me yake da su takardu ake sai wannan kuɗin da ake cirewa su a can shi ne a wannan in ta samu wani yajin aikin sai su cike gurbin suke ma mamburkinsu wannan gurbin ta wannan kuɗin yajin aiki ɗauka yaunin su kenan dama nan wace za ka yi me ake cewa gwagwarmayya ko neman haƙi akwai sacrifice to mu ana yake ce kurin kai kai yalo ne sai ta kare kan talakawa kai baka ba kuma abi haka ita wannan ba dokar bace ba ta tura a tura ma ba haka bane kuma haka a gwamnatin ba haka bane dokar abin da aka kun da Virginia a kana da duruwa kun san akwai shari'a an ba ma'aikaci dama yin yajin aiki aka takwas ga wata amma a wannan dokar ba doka bace kuma a ba kunun an kai yajin aiki babu wannan doka ko a Niger gwamnati ne presion kin ma'aikata gwamnati yake jin tsoron tashin hankali sai ya bada shi mutumin tambaya ce na ci halak ko ba halaka bane shi ga kun dan dai kun ji dadi ce halaka ne wannan ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba ba abin da son zuciya ba wanda ya ce muku halaka ne ku da shi gobe kiyama sai huda ka shi ke nan ba wani ba kan girma bane ba ko gane kullum muna magana malami bai iya haramta halak haka bai iya halatta haram ko na ce maka haramu ne an halaka ne ba haka cika kanka ba me matsala amma na ce maka halaka ne kuma haram ne abin an wa ta kace tsoron Allah kurum abu ne doka ce ba ni ku tabbu binciki malamai na addini wasu kasan addini haka yake an malami aka kewa kewa ma iya shi ma iya cin kudi ne yadda neman kare abun ya baka shi wahala kurum amma tsakanin ga Allah wannan doka ce ba ni ne doka ba haka yake a sharanci bai halitta ka ci kudin abin da baka yi ba wannan ba wata doka da aka yi wata rijeniya da rijeniya babu wani dokai rijeniya ce with lewit duruwa kan yajin aiki amma cin kudi babu shi a dokar ka bincika gani kuma na kuna mata muku na gaya muku wanda yake gudun cin haram shi ya tambaya a gaya mai kai ya ce halaka ne cika hanka baka sani can gaje ka ba ala bayani amin amin sai wani ke amin sai wani ke cewa menene akwai wani sabon application ko TDC TDC wani sabon tsari ne yazo application ne yazo zaka zuba kudi ta hanyar mai nita ko idan ka haifar kudi za a kullum misali kasar misali jika goma tara kullum za a baka jika uku ko wata nawa ne amma kullum za a turo maka wata film goma sha biyar na bincike shi na abinci film goma sha turo maka kullum ya ka bude ko ta film kin ko da sai gwan ne ya ka kalle ta amma kullum za a baka jika uku sai ka ci ribar mulki saman nimki da harko a musulunci a musulunci haramu ne in baka kudi jika goma in ce kullum kamun jika guda riba ce shi wannan an yanke kullum za a baka jika uku ta suke ai wata kasuwa ce ake yi a can turai a amurka riba ce ake turo muku ko riba ce kuma karya ce ko riba ce ita ce riban an yanke abinda yake shara ta da shi a yi kasuwa a an samu riba abinda aka samu a yi bursantaji kashi kaza amma a yanke montan cika kaza to riba ce an yanke ta wannan ko kenan kuma ya kamata mu zama masu hankali a amurka haka a turai haka a asiya ba kasar da ba masu bara ba masu kwana kan titi yadda yake talakawa a nan a can ma akwai talakawa mugun talakawa su can bisan arziki kai ne za ka maka kana afirka nan nijar ka ma fuji kana kwance kodin kana za ka ma wuri ba kudin ka samu kudi kai kan ka san akwai ta manuwa ko ka sani ba ka san akwai ta shirye da aka shirya kasa kuma sa kallon wani abu me za kalla abin da aka zama da turo maka goma sha kun film goma sha biyar dole ka kalli kamar ibada eh kamar ibada shi ka kalle ta shi abin ta eh ka duka ta kalle su ka gani wani abu daban nan me za kalla kuma wannan abin radda aka tattara aka tattara kun shi kun shiga ka kai miliyon da abin hawa yake eh rana suka bace wa za kama bawon za kama ka akwai garar haka aka yi kirfto mani a Nijar na muka yi ta magana wasu ka taimun tawili ƙarshe mai akwai akwai a ta talabijin abinda aka cuci yan Nijar kaɗai wajen san kisan miliyon miliyon ɗari biyar ta Nijar aka cuta kuma sun ɓace ba wanda aka kama hanzu kuma cika gwaji a ta yi akwai labarin bayan mun ana mita bayani wai shi wai samun kuɗi ne dan uwa ba samun kuɗi a manzo haka kuɗin gana kwanci Allah ma bismillah akwai mai tambaya ta iya ga wasu haka yi sallan nafila ya su gusa yawon ya tabbata a suna ta cikin sayar bukari daya cikin magabata ya salla nafila bayan sallar juma'a ne gusa ya yi nafila a wurin da yake mawai ce mashi wani abin da kai annabi ya hana mu dasa salla bayan wata salla ta nafila bayan farilla annabi ya hana ka dasa nafila kai tsaye kai an shi ne aka a wurin sai ka gusa ya ce ya ce mai ko kayan magana da wani an samu ɗan shar abin ko kayan magana da wani ko ka sake wuri ko kawo ta ka dawo kada su sun cikin sanar abin dawo annabi ce mai zai hana ɗayan ku ya yi dama ko hagun ko gaba ko baya kenan ba a so in ka yi farilla bayan farilla ba ba na fila ba annabi ya hana bayan farilla kai tsaye wurin da ka yi farilla ko ka tashi ka dasa na fila kai tsaye a samu wani ababen canza wuri ko ka yi gaba ko ka yi baya ya ce ko ka yi ko ka hagu ko ka huta daga masallacin ka dawo ko kuwa ka yi hira ka yi magana da wani shi dai a jera ba cirewa ba magana ba canza wuri annabi ya hana Allah sa an gani Allah rama aya ta 49
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
kahin nan cikin magana sun turo wai shi ba a wa gwamnati nasiha yan uwa shi mutum kullum mahiyawa ku gane kuma tun harkon magana mu so da ya mahiyo magana da yan kwantara ne suke magana wata uku ba a ba mu ba muna gida mun sha wahala ba mun kudin zuwa mun yi magana yajin aiki a janar gaba daya a kuna ma'aikata zamanannu akwai na subsidi akwai na furoji ba kaka ne bakan kai kai kadai mai matsalar kadai nawa ake yajin haki da kudin da komi mun yi magana a jumurce kuma tan aran nan inda bidiyo kin da ta yawo kun ji a ƙarshe a akwai magana da na karanta wanda an sanar magana cewa duk wanda ya maka aiki baka biya shi ba gobe kiyama Allah zai rigima da kai a hilin kiyama ba an karanta ba kuma akwai wata tabbatar sai annabi ya magana cewa duk wanda ya maka aiki ka biya shi ka hingu mun shebu shi wannan uwa kwa san zalunci ne ba wa wani amake kuma yan uwa ne ba wanda ya yi jin aiki ke gyarawa ba wanda ke goyon bayan shi kuma abin da ake magana kun shi wannan asali tambaya ce ta zo kura in ci ko ka in ci kurin shi ne magana ta zo ba zama maka muka bane aka kan maudu'in ba aka kawo ganin gwamnati gwamnatin ma da nashi a ciki kuma ba gwamnati ba duk wanda yake ma aiki ba ga wanda duk wanda ke ma aiki ka ki biyan shi ko ka hana shi zabin shi zalunci ne ko haka na ba sai bukata ba na ba ko wane ne wannan ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى bayan dai wa miji bayanai na sanin girman Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana yadda ya halicci sama ya gina sama da ƙarhi kuma da yadda ya hada data da yadda ya shinhu da ƙasa kuma ya ce fani imal mahidun ma dalla da masu wannan shinhu da ke na aiki Allah ya yi bakan shi kuma Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun daga koma menene Allah ya ce mun halicce shi ma'aurata wannan hajjar la'allakum tadhakkaru dan kusan mahalicin guda ne kusan ikon Allah ko me ya gidi duk halittun gadi ba ko me Allah ce ma'aurata ne mace da namiji sama da ƙasa dare da rana namiji da mace an wa idan ka dauko da yace ai sharta min kulli shay ko me ka dauko wannan kurin da kake gani akwai negative akwai positive ƙwarya biyu ce take ba haka wannan hasken in ka ɗauko ruwa a ruwa akwai wani gati akwai biyu ne shi za ka samu koren ta hanyar ruwa in ka ɗauko itace duk akwai icen da mahiyar itace a jikin ice guda akwai inda a ilmance ne da kayan aiki za a yi ganin ɓangaren namiji da ɓangaren mace kai suna ce a ɓangaren tsaba a laboratory ana iya gwada maka a ɓangaren tsaba duk tsabar hutawa za a iya akwai ɓangaren namiji da mace duk abin da ka yi tsoro a cikin akwai biyun a jikin shi wani a ilmance da gani ba za ka yi gani ɓangare biyu ne akwai namiji akwai mace a jikin shi ko ma menene ne kaga dabino ne haka yace namiji daban mace daban sai an yi gama wannan he ko da kura ko an buga kilili ga dabino ya hoto ta yaddiya ta komi amma wannan diyan busu hutawa a ci sai an yi kilili me kilili dokan wannan diyan namiji nonon namiji a buga a jikin matar dabino ta kwanye diya a ci farko annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira mutanen makka busu ciki manoma ba wani ma bane dabino mutanen makka magana da hijira madina sai ga ana kilili shi bai san mai kilili ba ya ce kai me yasa ya yin kilili suka ce an ba a yi ba bai yi to ce ya kai na farko yi ba ce kasi ba shi ke nan aka ci gaba ya suke jin haka ya suke suke yin kilili shekara ta zagayo da biyu no wiki diya a ka ce harsu da ba kai ba kai ce kaza ya ce ca ne ka kuyi ya ce an tuma alam bi mutum ku kai sani naman duniya ne haka yake ku kai sani ku kai sani abin bikin ka ba wani abu ne na ɗabi'a shi bisa wani aiki ne ajin ku ne ka ana annabi ta ku kai sani lamarin duniya kaga anan menene wani abu ne wanda na mu'amalat ku ka san haka ake kenan tabbas akwai bangaren dabino namiji da mace haka wani ko ma menene Allah haka ya tsara a yi namiji da mace amma dan ka san Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne kan komai dagon ta muku wannan kakuce da Allah tsara ba aiwa ya namiji mace ya Allah gura wata aya a gaban ku ku da ake ma wa'azin farko baban mu Adam akwai mace akwai akwai namijin shi kadai Allah ya halitta ba namiji ba matar kuma daga mi daga wannan kasa daga kasa wannan busassa kuma kuma ba ɗaya ba wuri wuri Allah ne bace aka gangamo baka da horaja da masara mai tauri da mai tabshi haka aka gama sallabe shi shi za ku ga launin mutane iri-iri wani jajaja wani masarar masara wani baki wani kaza wani mai taushin hali ya ce wani mai saukin hali haice haka halu yadda ƙasa take haka halin mutane ke annabe ce na wata tabbata kan haka nan kenan wannan allah guda mun ba uwa ba uban kuma ya halitta asalin adam kenan kuma hikimar allah guda bi iko da gomi bai bukata kanakanci allah wannan haka tsara kan shi ne sai aka samu mace a jikin namijin kadai hawa kurin a jikin adam kin Allah ya so halitta wanda daga haƙarƙari daga haƙarƙari kashi haƙari aka halicce matan shawa kuma ba ta hanyar aihuwa ba kurin daga nan Allah kudin Allah aka hudda cikin haƙarin shi aka halicce hawa ka dai ba ka ce ka ganin ba uwa ba uba amma daga cikin namijin ko amma wani wani wata gaban shi aka hudda ba daga mani ba ba nan sai aihuwa a daga kashi aka hudda na shi aka yi ta ana nan ana nan kuma Allah bada ta aya sai ga isa alaihissalam shi kun ba uban wace kuran kun ba namiji kuma ta ayu da annabin allah isa alaihissalam kenan allah da ya tsara hikimar allah ce ta sa shi tsara kayan shi a yi namiji a yi mace ba don bai iya ba halitta kowa haka ya tashi an gwada muku da gashi a hakika ga adam ga hawa ga isa amma abin ne da kullum haka allah ya tsara namiji da mace dole ya karantar da kai halittar da ya ce wa min kulli shi'in daga koma menene iya karantar da kai ashe mai aikin guda ne shi ne mahalicin kenan don duka halittar duka bayan shi ne da haka abin da ya suke kuma ga wani tsari kuma ka diba ka gani to wannan Allah ya gama kwanan la'allakum tadhakkarun to masu wa'azu ku san girman Allah subhanahu wataala da haka mai Allah ce ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين in wa bayan mun ji wannan kudura da girman Allah subhanahu wataala sai Allah yake ga mana fafiru ila Allah ku gudu ku yi gudu zuwa ga Allah dan adam idan ya ga bala'i gudu yake ko amma ina za shi kurin gudu ne ke me shi gudu ya guje ma wannan bala'i kai ga maka kai gudun ka mai manuwa ne fa firru ila Allah nan ka guje ma hukuma ta Allah ka guje ma azabar Allah ka nihi Allah ka nemi kenan komawa zuwa ga Allah ka yi abin da Allah ke so ka guje ma kuba shi ka guje ma kamun shi shine koma ku yi gudu ga wurin tsira la malja'a wa la manja minka illa ilayk shi magana ma'anarta la manja ba matsira wala malja ba wurin malaba illa ilayk yazo gare ka Allah shin fa firru ila Allah ya ta hanka kenan ku yi gudu ku koma zuwa ga Allah inni lakum minhum nadirun mubin ni wani magana annabi sallallahu alaihi wasallam ni a gare ku a wajen ku minhu daga Allah nake ni manzo ne na Allah sako ne daga Allah ni a gare ku daga Allah na zo matsayin nazir mai galgadi ne ku bi ku tsira ku kibi ku hallaka nazirun nakum mubin galgadi na karara ne ganta sati da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hausa fa ya kira gida kaza ya kira fatima da kira su yake ya kore sha da ce musu zan ba zan tambaye ku idan na ba ku labari a bayan wannan dutse akwai wasu mayaka za su kawo muku hari za ku gaskanta ni suka ce kware ba mu taba jarraba na abin ba gaskiya ba za mu yarda ce to inni lakum nadir bai ne dai azabin shadid ina nazo mai galgadi ne akwai azaba idan muku amsa ba annabi kenan mai galgadi ne karara dan haka babban magana ce wala taj'alu ma'a Allah ilaha wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin cikin galgadi da yake muso ce wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar ka ku sanya ma Allah wani ilaha daban da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake maganar da su sun san Allah sun san akwai Allah mahalicci ma'ana sun san da Allah mahaliccin kowa da komi ga musamman ma wayi gusti Allah wayi san gusti Allah sun san da Allah su matsalar su suna ga ana iya gama Allah da wani dan wannan yake mamaki kwarin shawa ne dan wa kakka hujje kullum mutane mutane su ne mutane iblis iya nan iya aiki cikin su kwarin shawa sun karin Allah Allah Allah ne matsalarsu ba iya ana iya bin wani wajen biyan bukata ko arziki ko kariya ko na daban yanzu nawa musulmi ne ya haɗi a baka ashadu Allah ila illallah wa annan muhammadar rasulullah ba ba amma yaka samu ya ɗauko wani ƙiri ya rataya wani kambu ya sa me yasa ya sa kambu don ya kare shi ko buga ce kiri ko horin jini ko arziki wata laya dan kaza ko dabara ce shashatauce dinde a jikin shi wani abun ya dauke su bashi kariya su ma kure shawo haka da sun sa ku Allah ku gani sun san rike Allah su ma sun sa ku Allah matsalar su hanyar suna neman wani abu daban wanda ya kamata a nema wajen Allah kadai suke nema a wajen wa'annan abin da ba Allah ba suke nan kore shawa ne kurin kahorin maka an samu kahorai a maka ba a samu a da makarar kai kahurci dan wa maka cewa aka ce kahorin maka mushrikan maka kuma a da makarar kahurci ya ce ba ce ba mushriki ba ko kahuri a da makarar ko a Kano ko a Yemi ko a ina ne haba dan wa kakka ya shirka kakka ya kahurci duk wanda ya kahurci ko a ina yashi ko a maka ko a madina balle da magaran kahurci kahurci kahurci ne kan wani ya dare ka kan wani ya dare ka sama aka kai ba ka hutar tunda kai sallaka azumi Allah ya kawurtar da wanda suke sallah bai annabi sallallahu alaihi wasallam suke sallah da shi suke jihadi da shi suke duk wata ibada da shi amma Allah ya ce kada kafuru ba da salami ce kada kafartum ba da imanikum duka shi cikin tauba ko akan lafi zaka Allah kun kafurta bayan imaninku kun kafurta bayan musulunci kenan kaga ana iya kafurta bayan musulunci ana masa duk da da ta magabata in sai a shifa zan sa abu ta hadin sa ta iziya zan ai babu ridda inda kawo musulmi bai kafurta ina sa babu ridda na kawo ne yau dare ka cewa mutum ya sala kurin an kare a shirka koyo kana iya ta kuma kai shirka kai mushriki ne an ka wuce kafirci ne abinda ake cewa takafirin mu'ayin a wajen alisunan jama'a abinda yake kai aka ta kai hatara kayan ka cewa ni kahuri ne wannan shi ne aiki akwai ma wani abu da yawa wanda rishin sani wani abu da zai kawa amma ka ce wani kahuri ne annabi ce duk wanda ya ce wani kahuri ka aina wani kahuri ne annabi ce ɗayan biyu wannan kalma za ta tashi ta je wanda kace ba kawul ne annabi ya ce idan ta je idan ba kawulin bane to wannan kalma ba ta faɗo a ƙasa eh ta dawo mai hudunta an kuma shi ne shi kaga anan kaga a hatara amma kaza ka huce ne an ce riga ba wuya kace bai ta mai kita mana ba wuce ya ce riga ba wuya kaza ka hurce ne aji kaza ka ka huta wanda ya shi ne eh shi ne kwarin don haka kenan shawa sun san da Allah shi a ta gaya musu wala ta ja'alu ma'allah ila akhar kau ku gama Allah da wani shi can ba maka da suka cewa aj'al al-alihata ilahan wahida in hada la shay'un jab amma da ilaha da ka su ilaha daban ba Allah bane ilaha kur ma'bud duk wanda ake nan biyan bukata neman kariya neman abubuwa neman ruwa shi ne suka ce ilaha to suna ga ana iya kiran wani daban ba Allah ba shi a gaya musu a'a ba a gama kowa tare da Allah shi ne asalin ma'ana ce la ilaha illallah dan sun san da ilaha ka ki gaya musu babu ilaha sai Allah sai ta kullun kalmar ilaha ana ne ma'abud mu ce ubangiji abun bauta je god joba irkoi duk wannan suna ma'abudi ne kai aka ce babu ilaha babu wani irkoi ba wani god ba wani joba ba waye kullun sai Allah ba wani gwada kurin Allah ne kurin kai baka da wani abin bauta shi Allah shi ne ma'an tawidi kenan haka a gaya musu wala ta ja'alu ma'allah ilahan akhar kan ku sanya Allah wani abin bauta daban inni lakum minhu kuma na saka maimaita ka ce musu ni wa a game da ku ni mai galgadi ne daga Allah kuma nazirun mubin galgadi karara mai san tsira ya kauce gama Allah da wani kurin a takaici ci gaba كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نعم أتواصل بي أتواصوا به بل هم قوم طاغون na'am wani shi shi aka ce tasiliya mai tasiliya a baka haƙuri akwai a sama dangana ka haƙuri ka dangana annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa kwarai akan irin raddin da mutanen shi suka mishi irin adawa da suke mishi shi kuma iya neman tsirarsu ne ma abin mamaki shi wanda suke yake shi suka ɗauka abokin adawa kamar da nuhu alaihi salam ce inna rabbi ya ubangiji mutane na sun riki wani wanda yake cutar da su wanda bai yi musu komi a matsayin abin bauta a takaice abin mamaki wanda yake neman tsirarka wai shine abin bautarka kai shine abin adawarka annabi sallallahu alaihi yake cewa misali na da ku kaman mutumin ne cikin sulbukan da wuta ta fata kaman mutum ne wuta ta huru ta kama gagagagaga malam bata ta hwari suna zo su su hada kana kare su ka su hada su zo suke sun hada yace misali na da ku yace gani ga wuta tana ci wan akazum bi hujazikum antum tatafituna min yadi ga wuta tana ci kuna ta sai mun hada ina kama ku da kazo ina jan ku kanku shiga kuna ja haka muke da ku ni ina jan ku daga shiga wuta kanku hada amma kuna ciya sai mun ji kenan suna kin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dan adawa su alhali neman tsirarsu ne yake shi yake abin mamaki abin yake dama shi shine Allah ya bashi hakuri irin duk abin da ake mai Allah ce kadhalika ma atal ladina min qabli min rasul wannan abin da ake maka fa haka abin yake ba wani manzo da ya zo kayin kai ga waɗanda ka haihuna al'umma taka kenan al'ummomi da suka gabata duk manzon da ya zo wa haka yake ya muhammad illa qalu sahirun aw majnun haka su ga manzannin Allah su ce matsahi ne ko a dangana mai tsahi na anwa me yasa suke dangana ma annabawa tsahi annabawa sukan zo ko su suna zawa da mu'jiza abin da yake ya gagaru wani wani bi aimin hoto na hoto da mu'jiza wannan abin an san ba mai iyawa haka akwai misali fir'auna duk matsafin shi to wannan in suka ga mu'jiza abin da musu ya gagare su ya ce kai tsahi ne gurin kamar da Musa ya ce kamar da Fir'auna ce Musa wani aya da ganin tsahi ne ko shi ma da ka matsawa to haka suke ta manzon Allah sun ga mu'jiza ya kai tsahi ne kurum aw majnun ko su ce mahaukaci ne me yake ka suka ce annaba makwata ne an saba a gari kowa ya yarda wani abu ko wani bauta haka ake halaka ne muna annabi sai zan garin ka ce sa guru da laya shirka ce a malam wani wuri yayi suna cewa ma halaka ne shi ma hema ma shi kudi yayi hema na ga kudi ya bani hema ina bin bayan shi ko ɗan uwa mutum musulmi nan shi da kambu da kiri wanda ko ba su ba su kawo hujjojin man laya kaza laya ta qur'ani ba ijma'i na luma ba mai sabani wa ku gane ba mai sabani kan kambu da kiri ka hurci ne wa ku gane inda suke labewa aya laya in ta qur'ani ne amma magana kambu da kiri kamar dan kamun kura wannan kowa ya da ba malami na addini ko dan gargajiya inda ba rashin kumya ba ko rashin kumya ba wata majo gara zai halitta ma kiri da kambu inda ake magana laya in ta qur'ani ce in wakan samu wasu cikin uwa sukan kawo madogara eh in ta qur'ani ne kadai in wa malamai kai ana nan ba ba ta ce malakarin su ko ai a malikiya akwai tasaddudu zariya abu zai yi zama haram ko ba karata ran inda zai kai ga haram idan ka ce dan misali ta qur'anin anan masu ce ta qur'anin qur'anin ake yi qur'anin kadai ake yi za a bude qur'anin a sa sunan wani ko sunan wata ko a juya sun ayar Allah a juya ta wanda cewa wannan kawurci ne canza maganar Allah za a ɗauko misali sura fatiha ya fara karanta da ƙarshe ƙware kwa ka samu mun zan Allah ka samu kuma eh don abu na zahiri a juya sura a karanta ta da ƙarshe sabanin da tuwa Qur'ani ka wani aika Qur'ani ne ko haka za a ɗauko ƙur'ani a ɗauko da jini a rubuta aya kaza magani kaza aya ƙur'ani ce amma da jini ko a ce ka rubuta aya kaza magani kaza ne na rantse da Allah yi ake a sa a salanga Allah wallahi abin da ke wakana ne a sa a salanga da sunan kuma a ta ƙur'ani ce sunan Allah suke rasa wani cikin rajin amfani masu ji ma amfani ya ce malam shi ɗan tsibu ne ya ce malam wallahi bin taɓa kawo a kaba ana iya sidi da ƙur'ani he a wannan bayanin da kai wata mai bayani akan akan bambokanci ya ce malam ni malami ne na ƙur'ani ya ce wallahi aiki na laƙani nake yi da ƙur'ani in janyo an kana sa mace kaza zai yi magani da ƙur'ani ya janyo hankalin yarinya dole sai irin da yake nan kuma ce malam wallahi na samu kuɗi ya ce abu ɗaya ka tada mu hankali na yawa wani wata yawa wata ciki da ƙura'ani yake da ƙura'ani kuma malami ne ya ce shi ke nan dukkan ƙura'ani ne kaga ta me talbe da ƙura'ani ba lai bane ba ta ƙura'ani ce ta ƙura'anin ma ba bashi lahiya ba ko a sa ai ƙura'ani a sa a wuri kaza a cikin najasa nan muna tsaye da wancan yace na rantsa da Allah wata bata kira ni muna ta wasu ƴan wana ta ce malam wani abin da aka ce malam wallahi ta ce malami ne a nan garin har wa'azi yake a rediyo mun je wajen shi da gorata laya kaza ta ce a gaban shi ta ɗauka ta sa a cikin farjinta Allah ta ce ta sa a farjinta in ta daga lokaci kaza ta hudda ta sa ka abin ya abin da kiyaye to suna nan haka suke dumu dumu cikin shirka da Allah zai ka mana ka ce kai wannan wace ba wani bai ilimi ko jahili ne a suka ci suna ba wasu ne masu hankali wadda wannan hankalin kuwa Allah tsina ma wannan hankalin hankalin shirka da Allah hankalin wani shida kuwa abu da yawa cikin al'umma ya kasa rorewa shi ne wa muka cewa tara nan na bayani so da yawa mutum zai samu wata rashin lahiya balle ko iya da wadata sai wani alhaji ne mai hali an yi wa alhazai masu kudi su aka yawa ana da matsa muku ne shi ne an je likita a yi ta examen a kasa ganin wata cuta ce ta alhaji a ta buga a yi ta examen saboda wata cuta ce wanda shi ma likita bai santa ba dan wa da Allah an sa wani abinci a cikin farji da Allah an sa wani abinci farji a farji ya kwana a hudu a makaci sai Allah wani abin in ba haba da Allah yanzu a gada wani mikrobi ne ma shi ne tabi ne tabi sanar mai sanar likita bai sanar haka ba likita shi ya ta gane wani malati ne ma can kai ka ce malati a cikin mataka to haka suke hukun kai a magana da kama ya ce kayan jahili ne ko yin zala ne amma yin mine da suke ne wallahi mutane ta tara kwarai imanin iya cikin haɗari ga mutane kuma sun kare shari suke ga wuka a shawara shari suke ga mutane kakku kakku da rago daga daga kuma su jiba garin nan inda yan bokaye suke cututun kasuwa a radiyo abin ta kai ci kai mutum ya shiga radiyo iya jan iya ba mutane tsoro da aljani kamar duniya aljanu komi aljani ne diabetes tension komi ya ce aljani ne duk wata cutar duniya sun gama za su ce kurin in mai kaji a ce aljani ne duk wani haka malami da kamar ko shi kamar shi annabi isa he ya zaro ma cuta ta kai hamsin kuma ce wata ma ka tuji za ka warke ka san ƙarya ce inda har gaskiya ne mai kashi garin kuma ya tsaya can ma duk ya zuba matsalolin duniya a ce mai san arme ran kasuwa ne duk wata matsalolin duniya sun sani sun an mutu muku sai an ka zo ka warke kuma katin sai kun ka warke duk cuta ce to me yasa wanda kamata su yi magana malaman su ma yi suke shi ne matsalai an kai magana ba su ba da goyon baya ya su ɗarmiya don don kan suke ya su ɗarmiya wancan gindi ma wallahi mazan siya kamar daban wani ta rike gare ku wallahi mun gaya muku duk ɗan zan wara ne ku kare imaninku da kuɗinku amin kenan amin Allah ya ce kenan kazalika ma atallazina min qablihim min rasul haka ba wani manzo da ya zo kahin kai illa qalu sahirun aw majnun sai wa'inda su ya zo daga su ya sun ce mashi mahaukaci matsahi ne ko mahaukaci Allah ce wannan magana da Allah ce duk annabin da ya zo sai an mai haka shi ne kenan kai ma ake ma shi ne Allah ce a tawasau bi wani mutanen yan warko suke gaya ma yan ƙarshe ku ma ku ce mai matsahi ne ku ce mai mahaukaci ne wai abin suna wasiya ne ga juna Allah ce bal ba magana wasiya hum qaumun tagun duka mutanen maza ne duka lakaku ne halaka ce hali ne daya na mutane amma ba wanda wani wasiya kuran hali ne guda na mutane ba wani ke wani siya ba halin ne nasu lakiyayi ta haka Allah ce fatawalla anhu fatawalla anhum fama anta bimalum
وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين na ce muku wannan mai ake tasiriya jago ana ba annabi hakuri ne nan sai Allah ce fatawalla anhu kai da kai naka ina annabi kenan kakka damu ka sabke ka kawo da kai tunda ka sabke sabon Allah to fatawalla anhu fama anta bi malum tunda ka hore ka kawo da kanka kurum ka juya kai ba mai zargin ka saboda ka isar wa ma'alar rasul illa al-balagul mubin ba abin da ya ci kan manzan Allah sai isarwa ƙararai isa saƙon Allah nashi ya ƙare ku yi ko ka ku yi kai ka sarki saƙonka haka mai wa'azi kai kai wa'azi ta rage ga mutane in suna da rabon shirya su shirya ba su shirya ba kai ka sarki kanka wani ana gaya manzan Allah haka ina kai mai wa'azi haka nan kakka tara ma kanka hankali kuma Allah ce wa zakir kai ka ci gaba da galgadi ka yi galgadi amma fa'in na zikira tan fa'ulun mumini ana wa'azi mai wa'aztuwa mai amfani da wa'azi mai imani mara imani kai ka ƙari kamar shi Allah samu cikin masu imani Allah ce gaba وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
Allah ya ce وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ban halitta ba aljani ko mutum da wata manuwa sai don su kaɗe ta ni da ibada kenan manuwar halittar ɗan adam shine kaɗaita Allah da ibada da mutum da aljani Allah bai yi sa ba don wata manuwa sai wannan kuran sai dai kai idan ka bar hanya da haka yan uwa me anan Allah ya sanar da mu ne samu mu a wannan duniya gata ba wata manuwa Allah bai kama nan ba don wata manuwa illa mu kaɗe tashi da ibada kama kama kowa an bashi ya ce ma uridu minhum ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
Allah ya ce ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun Allah ya yi ku don wannan manuwa ya ce ba na nihin wani abu na arziki da za su kawo mini kuma aiki kaza ka nemi kuɗi kaza kawo a ba wannan manuwa a wajen Allah ya yi ku na kudin don ku zamanto ibada shi ka ce a nan a nan sarrafa ke bayanin cewa duk wanda ya zamanto wa makantar akhir ta hammahu duk wanda ya zamanto duniya ce da shi mai imani in me yake kasuwa ce yake wani kwadago ne yake wani sana'a ce yake ga mai imani so yake gyara lahirar shi wani mace kenan tun mai imani ka kare mutuncinka ka nemi lada wannan shi ne manufar duk abin da mai hankali yake nema in dukiya ce ke nema sana'a ce duk abin da yake yi mai hankali kenan me yake me ya tsakanin ce lahira shi ma annabi ce duk wani zanto lahira ce hammukin shi jama'a Allahu shamalahu Allah zai tattara mai lamarin shi wuri guda wajen Allah gina fi kalbi sadari zai sami wadatar zuci kuma ta duniya wai wani ragima kuma duniya za ta zo dole in ka saka za ka samu duniya amma ce wa man kanta duniya hamahu wanda ya zamanto kurin shi duniya ko ta shami kai ta ce ko a zuciya shi farko Allah shamalu Allah zai raba sai sami hakoki abin kullum shagali ya nan fiya ya nan fi ya nan fi kurin nema kuma ja'ala wa ja'ala faqar fi misali za ta mai talaucin zuci ga ta amma bai godiya akan abu kadan sai biye ga kuma ya mulki da yawa suna nan a banki amma bai ganin su akan abu kadan maka makici zai ture ka ga duniya hannun shi amma bai ganin ta talauci talaucin talaucin zuci talaucin zuci bai ganin ta amma shi mai imani wadata ga ta hannun shi amma ba ta dula zuci ba kuma da yake daita kullun neman gyara lahira shi ce ke ya ga lara kare mutunci ne aikin alkhairi wannan duk aikin abin nan lahira taimako ake rayi kai shi ka kullun shi mai imani lahira ce a gaban shi annabi ce duk wanda lahira ce a gaban shi to Allah zai gama mishi lamarin shi kuma duniya za ta zo amma wanda duniya ce da kun ta sha mai kai to Allah zai raba mishi lamari kullun fiya fiya kuma talaucin zuci kuma bai samun abu wani abu da bane abin da Allah kaddara mishi shine muka ga manuwar halittar mu adam kenan wannan shine manuwar zama ka duniya ka zamanto bawa mai ta Allah da ibada ka zamanto mai biyayya ga dokoki na Allah kai bawa ne marbu shi manuwar ta mana ce bayanihin wani arziki daga wajen mu to ma ulu ayyatu mu kuma Allah ce ma ulu ayyatu mu ni mana ne suka mana abanci za su ce su kace da Allah Allah ya dai baka wa ta'amul ula ta'am shike ba da ba ba shi Allah ba ce da shi magana kenan dan wannan shine ta jigo na manuwar babban aikin ɗan adam kaɗai ta Allah da ibada shine babban manuwar sama duniya dan haka duk akai a kawo kakka yarda a sa ka gama wani da Allah duk dabara za ka yi kai baki iyawarka domin ita shirka rushe aiki take gaba daya ba ruwan da ka sallah ka yi zakka ka je haji ka yi sadaka ka ci da duniya gaba daya ka ba su hatsi kowa ka ba shinkawa duniya gaba daya wallahi inda shirkin Allah bai ka saka aljanna da aikin da kana hari shirkin imani tafidi shine jigo haka mutum ba karamin abu ne mai tsadar gaske duk bakin kokarinka yayi kokarin sanin tauhidi kada ta Allah da ibada amma kayi nan kayi nan kayi nan kuma kana ga kai kai abin kwarai amma shirka dumu-dumu kaga an mamaki da kudinka da kudinka shi ake dan adam da kudin shi yake sayan wuta da kudin shi ka sayi wuta da kudinka ka je malam abin laya kaza ta kaza ta kaza ta kaza amina kaza amina kaza kuma ka san miyagun malaman tsubbu in ka kuskura suka same ka gama yawon layi domin suke masu kudi masu bin su za ka an kama mana gadama duka ma duka ma za ka talauce gaba talauce za ka yi shi yasa ya zama ka yanda ga dama da kai Allah ka Allah Allah shiga wata mutane aka sami kudi a kai kai da jama'a Allah ka kawata mu kudi yace inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah shine mai arzutawa ba wani ba shi ba kuma shine mai tsananin kari Allah abinda ya soke yi fa inna lilladheena zalamu dhanuban mithla dhanubi وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون fa inna lilladheena zalamu dhanuban mithla dhunubi ashabihim Allah ce wa'inda suka zalunci kansu ma'ana nan wanzu kafirce ma Allah dan babban zalunci kafirce ma Allah shine babban zalunci ce duk wanda ya kafirce ma Allah ya gama Allah da wani to iya da zanub nan zanub ma'ana wani yanki suna da rabansu misali zunuba ta irin rabar ‘yan uwansu mana miyan na rabo irin azaba da Allah ya ma kawuran horko ba da ya musu ba suna kabila kaza ko ‘yan gida kaza ko wuri kaza a dalilin laihinsu ne da haka duk wanda ya wannan aikin su ma na yanzu suna da kasansu na azaba irin wanda aka ma wancan ‘yan uwansu don haka nan falayasta ajilun kasar gaugawa ta cewa in gaskiya ne a kan azaba ɗan za'a kasi gaugawa tana zuwa don haka fawailun lillazi na kafaru min yamuhimmin lazi yu'adu Allah ce azaba mana hallaka ta tabbata ga duk wanda ya kafirce mu Allah azaba wannan rana da Allah ya alƙawali gare su sai tur gaba
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع na'am ما له من دافع na'am يوم تمور السماء مورا mm.
وتسير الجبال سيرا mm.
فويل يومئذ للمكذبين na'am
الذين هم في خوض يلعبون na'am
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا mm.
هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون حسبك حسبك sai rana ta insha Allah ɗan uwa akwai cikin ɗan uwa wanda muke karatu Allah ma tsoho shi rasuwa ji a sata cikin addu'a Allah ji ɗan ta gafarta mata kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan aikin alkhairi kuma Allah amsharar mu akan aikin alkhairi sa mu taka da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته